الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أخوة مسلمين na mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci muna masu lafiya kuma a cikin wannan dare mai albarka Allah ya yafe mana dukkan kurakuranmu kuma dukkan abin da muke fata na alheri Allah ya bamu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ayar da za mu karanta tana magana ne akan wato ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yadda ladabi dangane da wanda Allah ya fifita su ya ɗaukaka su daga cikin shugabannin musulmi musamman shi shugaban addinin gaba ɗaya annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda mutane suka saba kamar yadda wasu suke cewa annabi ne mutum annabi mutum ne kaman kowa to Allah subhanahu wata'ala anan yana cewa ba haka ba ne yana ƙaryata masu cewa annabi ko mutum ne kaman kowa ko ba za a bashi daraja da tafi sauran mutane ba ko masu martaba ba za a masu martaba sama da na sauran jama'a ba sahabbai sun saba idan suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna masa kira kamar na sauran mutane wasu daga cikinsu ce ya muhammadu wasu ce ya ahmadu wasu ce ya abal qasim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya koyar da ladabin yadda za a yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da manzon Allah ya rasu to har yanzu wannan ladabin wajibi ne a kanmu ana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamata bai kamata a ce a kira shi da sunansa haka kawai ba sai an kawo wani alama wanda take nuna girmamawa shi yasa kuka ji mafi yawancin shugabanninmu suka koyar da mun za mu yi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke cewa Allahumma salli ala sayyidina shugabanmu annabi Muhammad wannan shine asalin alaman mumini alaman kuma mai ladabi alaman mai kunya alaman wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ne ya koyar da haka yace la taj'alu du'a ar-rasuli kada ku sanya kiran ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainakum a tsakaninku ka du'a ba'dikum ba'da kamar yadda sashen ku yake kiran sashen kada ku ce masa ya Muhammadu ko ya Ahmadu ko ya Abul Qasim a'a abin da ya kamata ku ce ku ce ya Nabiyallahi ya Rasulallahi a cikin tausasawa da kuma murya wanda yake ƙasa-ƙasa na'am قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا kamar yadda muka ce a karatunmu na baya an koyar da ladajin waɗanda in sun zo wurin taro kawai sai su tashi tafi abinsu wannan baya da kyau saboda yana yanke zukatan waɗanda suke sauraron jawabin da ake sai su ga kaman ko rashin yardanka da abin da ake faɗa ne ko rashin muhimmancin abin da ake faɗa ne ko yaya ne shi yasa ka tashi don haka aka ba da izini cewa aka ba da umarni cewa wayanda zuzu suke zatare idza kanu ma hu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'dinu ba in suna kan wani al'amari muhimmi ba sa tafiya sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan za ka tashi gurin taro ka nemi izini to an san wannan abin yana da muhimmanci amma kana nuna kana da wata larura saboda haka Allah subhanahu wata'ala kuma bayan ya bada wancan doka to kuma an san da wancan dokan ana neman izinin to wasu kuma daga cikin munafukai sai kasance ba za su nemi izinin ba sai mutum dan zuwa da jikinsa ya dan fice haka ya ɓuya kamar wai ba a ganshi ba sai yi waje to duka ɗabi'an munafukai ne sun yi wannan ne don su ɓata zama su su su su hargitsa zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabbansa shi yasa ma suke cewa ku yi gayya da safe ku je ku cika wajen da annabi yake jawabi in zo kawai ku zo ana magana ku ce amanna amanna amanna duk mun yi imani to sai a ji daɗi sauran mutane sai a gashi nan duk sun musulunta alhamdulillah alhamdulillah idan yamma ta yi wani wani taro kuma sai a sake zuwa sai a cika gurin sai ku cika wurin idan ya faɗi magana ku ce a mu ba mu yadda da wannan ba gaskiya mun canza ba mun fita daga addini sai ku watse duk wannan wani kulli ne na munafukai da suke wai dan su wargaza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai in an yi haka wayanda suke ciki wanda suka shiga da ikilasi dan Allah suka yi imani idan suka ga wannan su sun imani a garan su zai a zuciyar za ta ƙara ƙarfi su ga muhimmancin abun to idan kuma da yamma suka zo suka ce ai sun fita daga addini to shi kenan wannan zai sa kuma lokacin da suka ce sun fitan nan to sai sauran mutane kuma su fara shakka a to wayannan in ba dan sun ga wani abu wanda yake ba gaskiya ba a ciki ai da ba su fita ba kuma sai kenan sai shakka sai ta shige su su fita to irin su ne wani lokaci mutum mu zo ku je ku je abin da yake faɗa in sun zo sun ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to sai a dan zazzare jiki kuma duk a fita to irin wannan duk Allah ta ya hana Allah ya ce kare alamul ladina yatasallaluna minkum liwadan Allah ya san waɗanda suke zazzare jikinsu suna fakewa rawai da sauran jama'a ga kaman ba a gan su ba ya kharujuna min al-masjid fil khutba lokacin da manzon Allah yake khutba su fita daga masallaci min gairi istizani ba su nemi izini ba khufiyatan a koye mustatirina bi shay'in sun koyata bayan wani abu فليحذر الذين يخالفون عن امره to wanda duk suke saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dai kiyayi an yusibahu an tusibahu fitnatun kada fa bala'i ya ka ya same su suna saba wa umarnin manzon Allah suna kaucewa daga abubuwan da ya umarce su ko kuma umarnin Allah da yayi akan ya a girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke yin sabanin abin da aka ce din nan su kiyaye kada musiba ta same su fitina ta same su aw yusibahum azabun alimun ko kuma in ma a duniya Allah ya bar su bai hada su da musiba ba to in sun je lahira azaba mai raɗaɗi ta kama su nan
ala inna lillahi ma fi samawati wal ard قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ala ku saurara inna lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da dukkan abin da yake cikin ƙasai na Allah ne mulkin Allah ne halittan Allah ne bayin Allah ne duk abin da gani a duniya mulkin Allah ne duk abin da gani a duniya halittan Allah ne duk abin da gani a duniya bawan Allah ne kowa da mutane da aljannu da dabbobi da komai da tsirrai bayan Allah ne sai yanda ya ga dama yake yi da su na kuwa idan ya ba da umarni wajibi ne a yi biyayya ga umarninsa kada ya alamu ma antum alaihi ai Allah ya san abin da kuke kai ya san waɗanda suke kan imani na gaskiya ya san waɗanda suke kan munafinci sun nuna kamar sun yi imani alhali ba su yi imanin ba wa yawma yurja'una ilaihi ya san ran da za a dawo da mutane zuwa gare shi fa yunabbi'uhum ya ba su labari bima amilu na abin da suka aikata wato in sun zo lahira a yi musu hisabi daidai da aikin su shine an ba su labarin abin da suka aikata wato Allah ya ce ta'ala ya ce zai ba su labarin kullakullan da suke yi in na alheri ne suke yi zai faɗa zai nuna musu in na sharri ne zai nuna musu ga sakamako wallahu Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai wato Allah yana tsinkaya bisa ayyukan bayansa da zantuttukan su in alheri suka kulla yana ji yana gani in sharri suke kullawa ma yana ji yana gani ilimin ba wai ilimin yana da labari ba ne a ilimin ji ne da gani Duk wanda zai zauna ma jayayya wayan Allah subhanahu wata'ala duk abin da aka faɗan nan ai ya sani ne kawai to ka ce masa alhamdulillah ka ba shi hujja kwaya ɗaya ko hujjoji kaman guda uku ko sama da haka ka ce masa shin kan kai kayan imani ne Allah ya sani kawai ya san bayansa ya san inda suke ko kuma kayi imani Allah na jin bayansa in yace ya imani Allah na jin bayansa ka ce to kayi imani Allah na ganin bayansa yace ya imani Allah na ganin bayansa ka ce to duk guda ɗaya in ya mutu ya kafurta yace Allah baya ji ya yi musu wallahu sami'un ko in yace in yace Allah baya gani ya yi musun annallaha basirun basirun bi ibadi ko yawwa sai ka ce kuma yana da kudura akan juya kowa ya sarrafa shi idan ce ya ce ya yi imani eh yana da kudura kan kan sarrafa kowa ya juya kowa ya sarrafa shi sai ka ce masa to menene yasa kake cewa baya nan baya tare da bayansa domin duk mu a hankalinmu ilimin hankali ya nuna duk wanda yake ganinka yana jinka yana iya juya ka yana sane da halinka to yana kusa da kai ko ba haka ba kuma mu bayan mun san waɗannan ayoyi da Allah ya ce wallahu sami'un alimun sami'un basirun ala kulli shay'in shahidun shahidun ma yana kallo fa kenan ko kuma sannan duk da haka sai yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun sai wani kawai yazo ya rubuta a littafin sa huwa ba'idun ba'inu sabilillahi duk mu zubar da wayannan ayoyin mu ga ra'ayinsa Allah na cewa shi qaribun kai kana cewa ba'idun to kaga daga nan zaka fahimci cewa masu da'awan tauhidin nan ba tauhidi suke ba tofidi suke yi amma tauhidi kan na kadaita Allah to shine a yadda da dukkan abin da Allah ya faɗa ya ce yana kusa da kai eh yana kusa in ma ba a san sharhin ba a san bayani duk mai shiru yana kusa da mu shi kenan yana jin mu yana ganin mu yana juya mu yana tsinkayen mu in ka yadda da haka shikenan mun yi daidai da kai a imani in baka yadda da haka ba mun yi gaba kai sai ka zo imanin ka ya gaza ni wannan shine imani na gaskiya to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa shi wallahu Allah bi kulli shay'in alimun masani ne da dukkan komai yana ganin ayyukan bayansa yana ganin tasarrufinsu yana ganin kai komansu ya san abin da kowanne yake aikatawa dan tsananin sani ma ya san mai satan kallo ya alamu ka'inatal a'yun kai ba ya alamu ka'inatal a'yun ba ma su kufi suduru har abin da ke cikin zuciyanka yana gani ba wai ya san ya sani ba kawai yana gani yana ganin abin da zuciyanka take wasuwasi na'am
بسم الله الرحمن الرحيم na'am تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا su suratul furqani wannan sura ana saninta da suran furqani furqan ma'anansa bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya to ana kiran alqur'ani da alfurqan saboda ya zo ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya ana kiran alqur'ani da suna alfurqan bambanta tsakanin jahilci da ilimi domin lokacin da qur'ani bai zo ba ana cikin duhun kai ana cikin duhun jahilci da qur'ani ya zo sai ya bambance mutane aka samu masu ilimi masu hankali aka samu jahilai da suka ci gaba da zama a duhun su na jahilci makkiyatun ta sauka a makka illa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akara sai dai wannan aya har zuwa rahima fama da wannan aya a madina ta sauka wayannan ayoyi madaniyai ne ayoyin da suke cikin suran saba'in da bakwai ne bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي نزل الفرقان وند يسوق أدى القرآن وند كي بمبن تتكان جسيا دكريا تبارك الهيرن يا يوا يا أوككا كما الهيرن يا يوا ya saukar da wannan qur'ani ala abdihi bisa bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine huwal abdu haqqan kamar yadda shehu rabbi Allah ya faɗa huwal abdu haqqan wal anamu abidu eh shine bawan Allah na gaskiya wajaje barkatai da suna a cikin diwani inda shehu rabbi Allah anhu yake tabbatarwa manzo sallallahu alaihi wasallama zan ubudiyarsa ga Allah saboda haka babu wanda ya da'awan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya wuce makamin sa na ubudiyya abdu ma sai ka rika ake kiran ka abdu ba kowa ake kira abdu ba in ka ji an ce mutum abdullahi bawan Allah to na musamman ne ba kowa ne ya wuce ta bawan Allah ko kowa ne yawwa in ka ji an ce bawan Allah wani mutum aka gani kimtsatse na tsatse kwararre zaɓaɓɓe fiyayye warzo na kuma Allah din sai ka ji an ce bawan Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah na gaskiya shugaban bayi ko aka ce shugaban bayi Muhammad kafin ka zo aka kafin a kai ka muka san shi shugaban bayi ne ba bawa ne shugaban bayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da wannan alqur'ani li yakuna dan ya kasance naziran ne gargadi lil alamin ga talikai gabaki daya qur'anin nan ya zo ne ba wai ya zo ne zan maka tashin hankali ba a'a abinda qur'anin ya zo yi ya zama mai gargadi ga talikai in an zo an samu kuna kwaba kuna munanan ɗabi'u kuna ayyuka marasa kyau to qur'ani yazo ya gargade ku ce wannan abu da kuke yi fa ba mai kyau bane in ba ku daina ba ga sakamakon da zai same ku wanda ba na alheri ba idan mutum ya ji ya saurara to shikenan ya yi riba idan mutum ya ce ba zai saurara ba ruwansa shine da asara dan haka shi qur'ani a ce ya zo ne dan ya gargadi mutane su daina munanan halaye idan ka zo ka ce to a daina gargadin mutane a daina hana su munanan halaye to gabaki ɗaya kana ƙoƙarin ka yi kai kwandemin alkur'ani ne gaba ɗaya ƙur'anin kake son ma a daina aiki da shi domin abin da ya zo yake nan dama gaba ɗaya ma saboda yake bushara bushara kan ana yi mawaye ina ce ana mai aikin kirki ne to dama aikin kirki ba shine matsala ba inda kowa aikin kirki yake yi da shi kenan Allah ba sai ya aiko mana wani manzo ba ma shi kenan an huta ko ba haka ba menene ya menene aka fi damuwa da shi aikin sharri to tunda aikin sharri ne aka fi damuwa da shi sai a turo wanda zai gargaɗi mutane aikin sharri to in ka ce a bar bushara ta ci gaba amma a bar gargaɗin mutane su daina aikin sharri to ka ce qur'ani kar ma yi aikin sa kenan gaba ki daya kar ma ma ka so shi hikimar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makin domin ya zo ne dan ya hana mutane Allah ya ce ya aiko shi ne bashiran wa nazira to idan ka ce kai kawai ai ta yin bushara babu inzari to ka raba aikin manzon Allah biyu ka ɗebi rabi ka zubar da rabi kenan saboda haka qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya saukar da shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya zama mai gargadi ma kawai sai aka kawo maganar gargadin anan ba a kawo maganan bisharan ba saboda gargadin shine yafi aka fi bukatarsa a wannan lokacin na'am
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا to a cikin ilimi na abin da ya shafi science na kalmomi ko na magana akwai abin da ake ce masa definition shine wato gabatar da abu kafin a faɗi abu ko a faɗi aikinsa ko a faɗi yanayin ko a faɗi wasu abubuwansa ko a faɗi amfaninsa sai an yi define ɗinsa a ce shi ne kaza to a ciki ta'arifi kenan da larabci ana ce wannan ta'arifi to ta'arifi babu ta'arifin da ya kai ta'arifi wanda ake ce masa aljami almani التعريف الجامع المانع shine ta'arifin da ya tattaro dukkan sifofin da ya bambanta abin da sauran abubuwa kuma ya hana wani abu ya kamantu da wannan abun ba wani abun da zaka ga yayi kama da wannan abun in an gama maka wannan definition din to to shine Allah da yace shine allazi nazzala al-furqana ala abdihi kuma yayi wa kansa kirari yace tabaraka domin anan an ɓoye ma sunan Allah ba a kawo maka ba a kawo maka sunansa ba shi ko shi ne Allah ne Allah shi ne allazi anzala alfurqana ala abdihi shi ne wanda ya saukar da alqur'ani bisa bawansa to sai Allah ya ce in baka san ni ba baka san ni ne Allah ba sai Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah shi ne wanda yake da mulkin sama sammai da ƙasai da Allah akwai wani wanda za a yi mana define dinsa as the, the, the, the creator of heavens and earth ko ko the possessor of heaven and earth akwai wani a duniya wanda yake mamallakin sama da ƙasa ko creator wanda yake creator din sama da ƙasa a definition na duniya babu shikenan aje shikenan mun yadda akwai Allah kenan tunda babu wani wanda zai zo ya ce shine lahu mulku samawati wal ard kai yanzu a duniyar nan ma in mutum ya zo ya ce lahu mulkul ardi ma sai ya samu jayayya ta wurare daban-daban komi girmansa komi mulkinsa ya tashi kawai yayi announcement a tara shugabannin kasashe na duniya gaba daya sai tashi ya ce i am the leader of the world da Allah ko wani za a yi masa shiru ina wallahi wani can zai ce no no wani ma zai ce rashi da ce no china da ce no ko ba haka ba in america ne ta faɗa in faransa ne ma ingila da ce no saboda guda ɗaya ne kawai the leader of the world the possessor of the world the creator of the world the sustainer of the world shi kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan definition ne jami ma'ani wanda ya hada ya hana ya hada komai wa Allah kuma ya hana kowa ya yi da'awan abin da ake faɗa abin da Allah yake magana walam yadda fi waladan baya kuma da ɗa walam yakul lahu shariku baya da abokin tarayya ba a cewa akwai bayis Allah ko akwai idan kai president ne fa akwai bayis president to babu bayis Allah babu ko akwai babu shi kadai ne don haka kuma bai da ɗa kowane shugaba ko yana son ya samu ɗa saboda na ƙasansa yana tsoron tsufa in ma mulkin mallaka in ma mulkin gargajiya ne yana tsoron tsufa dan iya tsufa yana son ya samu wanda zai zo ya gaje shi ko ba haka ba to Allah ne ba ya tsoron wannan shine har abada babu ran da za a ce babu shi balle ne mi ɗansa ya zo ya zauna ko akwai ko shi kadai ne ne wannan wa khalaqa kulla shay'in kuma shi ya halitta komai akwai wanda zai ce ni ne ne creating din komai babu fa qaddarahu taqdira ya kaddarta shi kaddartawa yace ga arzikinka iya shi ga rayuwanka iya rayuwanka ga iya tsawonka ga iya fadinka ga iya abin da zaka iya yi ga iya abin da ba zaka yi ba to kun ga fa wannan definition na Allah ya cika ana Allah ya gama define din kansa da kansa kuma babu wani wanda zai zo yi da wannan definition din sai shi na'am
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Na'am, amma abun mamaki duk da kasancewan Allah haka, wata ka zo min dunihi alihatan sai ga wasu matsiyatan mutane, kafirai sun ɗauki wasu alloli kuma suka ce su ma wai Allah ne banda Allah ne. Bayan wannan definition na Allah ga yanda yake sai kuma aka ba aka ce akwai wasu kuma wai alloli ne, aka yi wani na itace, aka wani na roba, aka yi iri-iri dai, wai su ma wai alloli ne. la yakhluquna shay'an wa'annan da aka ce allolin nan ne ba su taba halittan komai ba ba wani abu da suka taba halitta mutane suka gani balle har su ce alloli ne duk wanda ya zo maka aiki kan abu kaza Allah ne in ka ce shi ya taba yin awaki nawa sai ce a ai ba ba ta wannan layin bane a hau Allah ba ko awaki ne ba wai amma wai Allah ne gashi Allah ana cewa shine mahalicin komai da komai wai amma sai aka ɗauko wasu shirme kuma aka ce wai su ma wai alloli ne ba su halicci komai ba wa hum yukhlaquna su ma halittar su aka yi babu su da aka same su wala yamlikuna li anfusihim darra su kansu ba su iya amfana wa kansu wani abu ba su iya cutar da kansu da komai wala na ba ba su iya amfanar da kansu da komai jira suke yi mai amfanar wannan amfanar da su jira suke yi mai in cutar wanne mai cutar wanci yake sa musu cutan in yasa sai dai a yaye komin shugabancin ta komin girman ka a mulki ran da Allah ya sa maka wani rashin lafiya sai ka ji oh my god shi kenan kai ma ba za ka iya warkewa ba in likita ne sai oh an likitoci sun zo wannan yayi wannan yayi wannan yayi sai ce let let let me pray let me pray for my god let me pray my god za ka roƙi ubangijinka saboda me duk sauran babu ashe shi ma ba Allah ba shi ma mai cewa Allah ne ba Allah ba balle shi ma wanda ya karkiro Allah ya san ƙarya ne ba Allah ba ne idan aka ce gobara ta tashi a ɗakin gunki inda gunki yake su asalin wanda suka kawo gunkin suka ajiye su yi kokari su rungume gunkin mana oh my god save me my god haka da su gudu za su yi su bar gunkin gobara da cinye shi ba ruwansu da shi a can sun san ƙarya ne inda shi ne sai su makale a jikinsa duk wutan in ta zo in ta ji tsoronsa ta gudu ba'u kaga ashe ba su iya kare cuta wa kansu kuma shi kansa gunkin ba iya kare ma kansa cuta wala yamlikuna mautan ba su iya kashe mutum wala hayatan ba su iya raye mutum mutuwa ba su iya cizge rai sai sun cire maka rai rayuwa ba su iya in ka mutu su mayar maka da rai to ina allantaka ko da mutum zai iya yin wani wayo kace ai ba su mallakan kashe mutum sai wani watakila ya zo ya harbe wani ya kashe shi ya ce ai gashi nan kace ba mu da ikon kashewa ko to gashi mun kashe ina ce zai iya wannan tsaurin idanu ko to idan kuma wani dan uwansa ne gashi nan an harbe shi sai ka ce to oke wannan kuma ka tashi ka da da shi kaga in yace yamluku mautan ma la yamluku hayatan kenan sai ce oke wannan kuma dan uwanka da aka arbata ce shi shi kuma ya dawo da rai kaga babu shine Allah ya ce ba su iya kashewa ba su iya rayawa in kaga mutum ya mutu Allah ne ya kashe shi in kaga mutum ya rayu Allah ne ya raya shi wala nushura ba su iya kuma tayar da mutane gaba ɗaya na duniya da suka mutu a mai da su lahira ba za su iya ba na'am وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال الذين كفروا وأن كافرتا wai suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce in haza kai wannan qur'ani da yake karanta muku fa ba wani abu bane illa ibkun sai ƙarya ibtarahu wanda ya kirkiri kayansa wai qur'ani ƙarya ne aka kirkiro wa anahu alaihi qaumun akharuna wasu mutane daban suka zo suka taimaka masa wai wai wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu yahudawa ne ko ya samu bani ko ya samu nasara wai shikenan wai sai suka koya masa wai su yake yare da su sai suka koya masa alqur'ani sai suka ce wai kulluhum allafa lahu shay'an fa jama'ahu kowannen su sai ya masa dan takarda takarda takarda akai karo karo sai aka ba wa manzon Allah sai ya hada sai ya nashi littafi din fa qad ja'u zulman Allah ce sun zo wa zalunci ka danganta wa mutum abin da bai yi ba ka zalunce shi wa zura sun zo ba mummunan ƙarya tun da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an san shi tun da ya tashi bai je wata ƙasa ya rayu ba iya makan nan a nan ya rayu lokacin da aka rene shi yana yaro ne aka rene shi cikin bani sa'adin ba a jima ba kuma aka dawo da shi wajen mahaifiyarsa a nan makan nan ya girma a nan ya rayu a tsakanin su sun san baya karatu sun san baya rubutu sun san baya da wasu abokai nasara baya da wasu abokai yahudawa saboda haka duk wanda ya ce wai annabi wai an koya masa ne ya san ƙarya yake shi kansa na'am وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا wasu kuma daga cikinsu saboda dama in mutane ba su da gaskiya sai ka ji kanakanan su yayi yawa su kuma sai suka ce asatirul awwalina a'a ai ba wai zancen nasara ko yahudu ne suka koya masa ba a'a tatsuniyoyi ne tsofaffi irin na da ikita ta baha sai ya sa aka yi ta rubuta masa ita ko kuma a'a tatsuniyoyi ne na da sai ya zauna ya yi ta rubuta sai ya ta rubuta sai ya ta tara su fahiyya tumla alaihi bukuratan wa asila yana kiran mutanen da suka haddace waɗannan tatsuniyoyin suna masa shiftan tatsuniyan safe da yamma wayannan su zo su gaya masa nasu wayannan su zo su gaya masa nasu wayannan su zo su gaya masa nasu shine wai yake tattarawa yake rubutawa har ya tada wannan alqur'ani kaga wannan shi ma ƙarya ne saboda ai qur'ani bai kama da tatsuniya ba tatsuniya tana baka labarin lahira tana baka labarin abin da zai faru nan gaba tun bai faru ba ta gaya maka kaza kaza za a yi nan gaba nan da shekara kaza za a yi kaza kaza kaza balle har ta gaya maka za a yi kaza ranar kiyama tatsuniya mafi yawanci labarai ne ma wanda ba na gaskiya ba ba su da asali ba su taɓa faruwa ba idan ka ce qur'ani tatsuniya ne yanzu duk annabawan da Allah ya yi nan shekaru da dama suka zo suka yi ta isar da waɗannan sakonni duka tatsuniyoyi ne domin shi qur'ani ya dace da abin da suka faɗa idan ka ɗauko littafin annabi Musa za ka samu labaran da suke ciki akwai su labaran da suke cikin alkur'ani akwai su a ciki duk an duk littattafan nan suna gaskata junansu ne za ka samu a idan qur'ani ya ce an yi annabi adamu za ka ji taura ta ce an yi annabi adamu za ka ji injila ma ta ce an yi annabi adamu in an ce annabi nuhu za ka ji akwai shi a nan akwai shi a can in ka ji an ce an yi bani an yi bani isra'ila za ka ji su a can za ka ji su a nan idan an ce an yi wasu adawa za ka ji su a can za ka ji su a nan in an ce an yi wasu samudawa za ka ji su a can za in dai littafin nan ne wanda ake ce ma littattafan bani isra'ila na yahudu ne ko na nasara ne abin da ke cikin qur'ani akwai su a ciki to saboda haka ashe wannan ba maganar tatsuniya ba ne magana ne na gaskiya a fili nan
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل كجاء مسكة أنزله الذي يعلم السر wanda ya san asiri wanda suke cikin samawa ta sammai wal arda da asiran da suke cikin kasai anzalahu shi ya saukar da alqur'ani kai ka sani har yanzu akwai wasu abubuwan mamaki da alqur'ani ya faɗa har yanzu technology bai kai ga an gano su ba to in ba wanda ya san me ya boye a cikin sama ba ya san me ya boye a cikin ƙasa ba wa zai baka wannan labari amma qur'ani ya ba mu labaran waɗannan abubuwa gabaki ɗaya kuma in ka ji ana jayayya akan jahilci to sirrin ne ba a sani ba abin da ya shafi sirrin an jahilce shi duk abin da mutane suke musu in ilimin ka bai kai ba baka san sirri ba to sai ka jahilce shi yanzu kaman tasarrufin arwahu ai an ce su arwahu ajsamun ne nuraniya ladifa dukkuna ne na haske masu tafshi saboda haka idan ana maganan barzaki ko ana maganan ruhi sai ka ga wanda bai karatu mai yawa ba sai ga ya rikice ya zama jahili gashi kato ana nuna katon malami ne yana ta bayanai sai ka zo sai ka samu ashe shi bai san ma inda yake ba bai san ma me yake magana ba sai ka samu ashe yana cikin wani alamun ne kasifin muswaddun wani bakin duniya yake rayuwa cikin duhu to ana maganan wasu abubuwa irin wa'annan sai ga kai mamakin mutum sai ga ji bai gane komai ba ana maganan sirrin arwa yanzu misali in mutum ya riga ya rasu idan mutum ya riga ya rasu ruhinsa akwai tasarrufi daban-daban wanda hadisai suka nuna wanda qur'ani ya nuna wanda manzo Allah ya faɗa na tasarrufin ruhi bayan ya rasu amma wasu suna nan zaka ji suna da awan malanta da ilimi kwata kwata su ba su dauki ba san wannan ba sun dauka in mutum ya mutu kawai shi kenan ya zama wani abu yana cikin wani duhu bushashe ba bai komai kaga irin su maganan la ta su bannan da zina kutulu fi sabilillahi amwatin bal ahya'u duk wannan ba san shi ba ba san ina aka dosa ba ma a kidime suke shi yasa ana maganan cewa an ga wani abu bayan ya rasu an ga ruhi ne su ba san ruhi bane sai su dauka bodi kaman yanda na yanzu yake haka ne alhali ana maganan barzaki ne yana rayuwar barzaki ya bar rayuwar wannan jiki don haka ya koma ruhi to a haka wanda bai yadda da cewa wani ruhi zai ga wani ruhi ko wani bodi zai ga wani ruhi ba bai ma yadda da mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha ina ce annabi Adamu ya rasu manzon Allah rasuwa ya tafi sama ina ce da ransa ya tafi sama ya gamu da annabi Adamu ya gamu da annabi Musa ya gamu da annabi Zakariya ya ga annabi Yahaya ya ga annabi Ibrahim ya ga annabi Yusuf duk ya gansu ya mutu ne to yayi ya gansu bayan sun mutu suna cikin kaburburan su wasu ban san me suke ba irin wannan ko ma yaga ake ma irin wannan ne nake tattaunawa da su muke dan musayya sai ga bai kamata ma kai musu da irin wannan ba gabaki da saboda gabaki ɗaya ma ba su san ma maganan irin waɗannan abubuwa na na tasawilin alkhalqi na Allah subhanahu wataala sai kuma ka zo ga malami irin wanda suka ce sun yadda ma ya rubuta littafi ya ce in ka zo wajen kabari ka zo ziyarar mutum yana zaunawa a bakin kabarin yana kallon ka ibn al-qayyim al-jawziya shi ya rubuta wannan a cikin kitabun ruhi abubuwan mamaki iri iri irin wannan ya rubuta amma gashi nan suna cewa ai na sun ibn al-qayyim ibn al-qayyim ma ya shi ibn al-qayyim din ma ba a san shi ba ma ba a san ma me abin da ya rubuta ba ba a san shi ba kana kana kawai ake yi to Allah subhanahu wata'ala shine ya san sirri sirrin kuma yake ta bayyanarwa yanzu abubuwan da suke faruwa nan duk irin wayantan asararu ne sai ga mutum yayi imani da wani shirmen zamanin yanzu wanda ma amma bai yi imani da irin wayantan kashafofi ko wasu karamomi na bayan Allah bai imani da shi ba amma kai in baka yi imani da Allah ba dama an ce in baka yi taron masallaci ba za ka yi na kasuwa ko ina ce in na buga waya ka ji murya na a Saudiya ni ne
to me faru eh me faru
ko ka ga hoto na kai browsing internet sai kana can Scandinavia ko kana can Australia kasa mafi nisa sai gani kawai ina magana da kai kana magana da ni muna discussion ni ne ko ba ni ba ne amma wannan da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya wannan tasarrufin a cikin ruhi ba ba zai iya tasarrufi irin wannan a cikin kaunu ba bayan rasuwarsa in sharuɗa suka cika abu ba ruwa yake yi malam sai in karatunka ya gaza amma in sharuɗa suka cika abu zuwa yake yi in sharuɗa ba su cika ba ba zai zo ba kaman current ne kaman positive ne da negative in kai ta hada positive da positive wai ka ga current za ka gani babu wani current da za ka gani sai dai kai ta ganin duhu to dama positive ne da positive su can to mun ko muna da positive da negative sai mu hada sai ga wuta eh shine mun had- zahiri da da batini hakika da da- da shari'a in ka hada sai ga wuta ya fito sharuɗa sun cika kenan sharuɗa ko mun su cika ba babu kana ta da positive da positive ina to duhu na dukan duhu Eh. na'am to wanda ya san sirrin da ke cikin sammai da kasai shi ya saukar da alqur'ani innahu shi Allah kana ya kasance gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne na'am ga bayansa wanda suka yi masa biyayya وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
to kaga irin wannan kenan dama daga irin wannan aka gaji wancan duhun kai din ana maganan manzon Allah wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi dan ya tserar da su daga halaka zuwa ga shiriya wai su sun samu wani hujja wanda za su iya za su iya challenging dinsa wa qalu sai suka ce ma li hadar rasuli ha an ce wannan manzon Allah ne to wani irin manzo ne haka ya kula da'ama yake cin abinci wayan shi bil aswaq yana kasuwanci yana zuwa kasuwanni yana sai da kaya eh irin har yanzu ma cikin musulmi ma akwai masu ganin wannan eh to malami ko mai hada shi da neman kuɗi shi ai mala'ika ne kawai ya zauna Allah ya turo masa ta ɗakin sa ko ba haka bane eh malami ai malami ya lalace in ka gaira neman kuɗi ai ya lalace to an gada ne daga kafirai annabi yana kasuwanci kuma yana neman kuɗi baya bari Allah ya zubo masa an ce akwai mai kuɗin da aka matsa masa yi zakka ya ce wannan malamai suna son mutane dabara kawai sai ta ce wai kai haka Allah zai baka arziki in kuɗi ne su su sa ƴaƴan su mana su yi kuɗin su sa kan malamai suna ta samun mutane suna karɓe masu kuɗi kuɗin su kawai to haka kafirai saboda duhun kai ana maganan tsarki na- na- na ruhi ana maganan communication tsakanin Allah da bawansa wanda zai tserar da mutanen da aka yi communication eh, ya isar musu da sako zuwa ga da- ya kai communication gare shi ya isar musu da sako su suna maganan to ai bai kamata ma ya zama mutum ba gaba ɗaya shi mutum idan dai akwai communication tsakaninsa da Allah to ya kamata ya canza entirely ya zama ba mutum ba don wanda ya ce karka ci abinci karka yi kasuwanci ya ce in tayali ka canza ka zama ba mutum ba shi ko Allah ce dama mutum din zai aiko saboda haka ne za a iya samun eh, za a samu interaction tsakanin ku da shi za a samu communication tsakanin ku da shi har ku ji abin da yake faɗa ku yarda to su ma'aunin su ma'aunin jahilci ne ma'aunin duhun kai ne sai suna ganin in dai annabin nan zai ci abinci a shikenan ai ka san har yanzu ma abul- abinda ake musun annabawan Allah to magada annabawan Allah ma da shi ake musu musu dama su waye magada annabawan Allah waliyan Allah ko da manyan salihan bayan Allah to irin musun da aka yi wa annabi shi ake masalihin bawan Allah duk wanda zai dubi wani bawan Allah malami kamili arifi ya ce kato kaman ka to bai yi bai yi kuskure ba yayi kal- kalman kakanninsa ne domin kakanninsa kafiran farko abinda suka gaya wa annabawa ma kenan la in adatum basharan mislukum innakum idan la khasirun in kuka bi mutum irin ku kun yi asara to shi yanzu baya son ya ga wani ma ya bi shi ba abin kowa amma kuma yaya ba abin kowa ba wani shak ba wani wali amma kuma aka samu ustaz da imam su kuma wa ya ce abi su in dai ba a ce abi shak ba ba wanda yake ka bi shak ba wanda yake ka bi imam ustaz ba a yau menene malam ko wali to kai wa ya ce abi kai kuma ustaz wa ya ce abi ka kai kuma kage wa ne dai an kori kare a gindin duniya dan a ci to saboda haka mafi yawancin masu duhun basira to irin ma'aunin su kenan mizanin su kenan mizanin su ga dan adam idonsa hannunsa bakinsa kafansa kansa cikinsa wannan shine mizanin su ga dan adam idan kuma wannan ne mizanin ka ga dan adam to babu wani wanda Allah ya girmama da zaka girmama ko annabi ne ka ganshi zaka bar- za- ba za ka yi imani ba. sai Abu Jahal ya fika dan Abu Jahal yana ganin ai wannan dan dan uwana ne kaga da dan wani dalilin da ya bata ko ba haka ba yana ganin shi uba ne ya za a yi ya zo ya bi dan dan dan kaninsa kuma ko ba haka ba to kai da wani hujja ka ka izin annabi kai baka da hujja kai ba dan ba wa- ba babban sa ba ba kowa ba kai ba dan ko kanin sa ma ban kai ba kai ko da dattijo ne aka ce an dawo da annabi mai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu hijiran sa ma kawai kenan dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ko yanzu a kama ɗan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ai ya kamata ka girmama shi ko dan da dattijan ta kansa da shekarunsa ko ba haka ba to su ma'aunin su wannan ne idan ma'aunin ka idon mutum da bakin mutum da fuskan mutum da kafan mutum ba sirrinsa ba domin shi Allah yana magana sirri ne sirri shi yasa manzon Allah ya zama wani abu daban sirri shi yasa duk manzannin Allah suka zama wani abu daban sirri shi yasa sahabban manzon Allah suka zama wani abu daban sirri shi yasa waliyan Allah suka zama wani abu daban suka zama wani abu daban kuma ko ba komai sun yi aikin da kai baka isa kai ba ai sakamakon ayyukan su kawai ya isa su fika to wannan shi ke bambanta mutane da mutane shi ke sa wani ya fi wani amma ba mizanin a yana da ido biyu kana da ido biyu yana da baki kana da baki yana da hanci kana da hanci yana da kafa kana da kafa dan haka bai da daraja to in haka ne ba annabin da zaka bi dan ko baka girma wali ba dan baka girma wali ba ba abu mamaki bane annabin ma in ka ganshi ba za ka girma shi ba. to su ma'aunin su kenan sai suka ce to yaya za a yi wai an ce manzo ne ya kula da'ama yana cin abinci wayan shi fil aswaki yana tafiya kasuwanni yana yana yana neman arziki laula unzila alaihi malakun ilaihi malakun me ya hana a sauko masa da mala'ika fa yakuna ma'ahu nazira ya zama yana jin sa duk inda ya je yana gargadi yana cewa ni ne ni ne ni ne aka turo ni gashi shi Muhammadu shi ne annabi in ko ba ku yadda ba ga ni nan, ni ina bayan sa ni ne mala'ika to in haka ne ai ba bukatar annabin ya zo sai mala'ikan ya zo kawai zo ce zani nan daga Allah ba shi kenan ba to amma ko wai a a shi din sai ya zama yana da dan rakiya kuma dan rakiya ya zama mala'ika ne yana gargadin mutane kun ji ma'aunin su na biyu duk dai ma'auni ne na rashin hankali auyin ka'ilai kanzu me أو yasa
يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها na'am وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا suka ce auyul ka'ilai kanzu ko kuma mu ga an jeho masa taskan arziki kawai sai ya zama yana da kuɗi ya fi kowa kuɗi dan adam kenan kuɗi shine ma'aunin sa indai kana da kuɗi kai ne babban mutum ko aw takuna lahu jannatu ko kuma a'a ya zama akwai wani lambu ƙato yana da kayan marmari kowane iri ya ga dama a nan zai ɗiba a'a masu lambuna nawa ne yanzu a duniya duk annabawa ne kenan masu kuɗi nawa ne a duniya duk annabawa ne kenan su sai a ce daga Allah suke kaga duk dai ma'auni ne na mara hankali ya akulu min ha ya rinka ci daga ciki ba sai ya- ba sai an tara masa wani abinci ya ci ba wa qala zalimun wanda suka zalunci kansu da kafirci suka ce in tattabi'una kai ba wani dai kuke bi ba illa rajulan maskura mu kan ma muna ganin an masa dabo ne sihiri aka masa ya rikice shi yasa yake irin waɗannan maganganu to kun ga wannan shine ma'auninsu da ya hana su wai su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da abubuwan da ya zo da su fa suka gagara ya fi su gaskiya sun sani ya fi su riƙon amana sun sani ya fi su ilimi sun sani ilimin na duniya da na lahira ya kawo littafi sun kasa kwaikwayonsa duk da haka wannan bai isa ba ba ta wajen hankali da ilimi suke nema ba ta wajen bodi da shakasiya suke neman su da fifiko da to fifikon bodi da shakasiya shine fifiko ko fifikon sirri fifikon sirri shine dan kafi ne yanzu za ka samu mutum kato ya fi kowa katanci ya fi kowa kuma talauci kaga yanda ma'aunin bodi ne ya- wanda ya fi wani katanci sai ta kowa ya fi mutane kuɗi ko ba haka ba ko kuma samu mutum fankame mai kato wani ɗan tsirir yana koransa inda ma'aunin na katancin jiki ne ai kaga da wannan sirrin bai sai kore shi ba to duk wayannan ma'aune ba ma'aune ma'aune daga sirri ne sirrin daraja da aka ba wa mutum shi kuma shi aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin nan shine jagora ilimin nan kuma daga wurin Allah ne kuma an ba shi ilimin da ba za su iya kawowa ba to me ya hana su miƙa wuya sai suka ki sai suka da suna awon awon kuɗi awon awon gona mulki eh, ko gona ko menene da shi suke awu to Allah subhanahu wata'ala ya ce unzur duba dai ka gani kaifa darabu lakal amsala ka duba rudaddu mahaukata انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ka duba rudaddu unzur duba dai ka gani wato abu ne irin na mutum kaga sha sha sha ka sai mutum ya ga wakaci da Allah dube shi ka gani duba ka gani to Allah ce duba ka gani kai fa darabu laka al-amsala sun kasa misali ɗaya ma su baka sai misalai iri iri kaza a'a mala'ika ya biyo ka a'a ka mallaki gona a'a a jefo maka taska daga sama a'a suka ce kuma mai an maka sihiri ne to wanne ne za mu ɗauka in dai sihiri aka yi wa mutum maganar neman gona da arziki duk bata taso ba yana neman magani ne ko ba haka bane dan ya warke idan maganar gona ne in gona ta wadatar da shi to me maganar neman taska kuma na arziki a saukar masa daga sama idan kuma maganar cewa a saukar masa da taskar arziki ne daga sama to taskar arziki gona nawa za ta saya me kuma na maganar kawo gona idan kuma a'a sai ya zo da ɗan rakiya to ashe ko ya zo da taskan arziki ko ya zo da gona ko ya zo da menene duk wannan kame kame kuke yi ba za ku yi imani ba sai an kawo ɗan rakiyan to da sai ku tsaya kan ɗan rakiyan kawai to Allah dai ce kaji ne salsalai na marasa hankali iri iri duk kuma misalin babu na hankali shi yasa Allah ya ce fadallu sai suka bata duk misalan da suka kawo ba misalin da zai iya jan- iya jagoran ka ka zama kayi imani baya kuma jagora zuwa ga tabbacin gaskiyan abin da ake nema wala ya sati una sabila su dai ba su da hanyar da za su yi musun gaskiya ne sun rasa yadda za su yi su yi musun abin da ka zo da shi su ce ba daga wurin Allah ba ne shine suka kama wannan kane kane shine shehu yace aradu sun yi nufin annan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yakunu min jinsil bashari ba zai kasance daga cikin jinsin yan adam ba bal yakunu malakan sai dai ya zama mala'ika wal malaku la ya'kulu wa la yashrabu mala'ika ko baya ci baya sha fali hadha qalu dan haka suka ce mali hadha rasul ya'kulu ta'ama halla kana malakan ne hana ya zama mala'ika la ya'kulu wa la yashrabu aw in kana min jinsil bashari in kuma jinsin mutane ne yakunu malikan ya zama sarki la aqalla min an yakuna malikan mafi kasa dai a ce ya zama sarki in lam yakun malakan in bai zama mala'ika ba amma miskinu amma mutumin da ba mai dukiya ba ba kuma mai mulki ba yamshi fil aswaqi yana yawo kasuwanni ya tadallabu ma'ashahu yana neman abin da zai ci la bagi an yakuna huwa rasulullahi to a gurin su bai kamata ya zama shine manzon Allah ba saboda haka suka ce nanu la narda illa an yakuna rasulu malakan la ya'kulu mu ba za mu yadda ba sai dai in manzon nan ya zama mala'ika ne wanda baya ci aw malikan la yabzulu nafsuhu fi suqi ko mai mulki wanda ba zai a rinka ganin sa a kasuwa ba wata dallubul ma'ashi ba za a ganshi yana ta neman abin da zai ci ya rayu ba kuma ko ya zama yana da gona au ta kuna lahu janna ya akulu minha ko ya zama yana da gona kamar yadda sarakuna suke da gonaki wanda ake masa noma shikenan sai an sai sai wace ja'alu azamatal qadari bil mali su a wurin su girman daraja sai dukiya wa darajatid dunyawiyyati sai an samu darajoji irin na duniya wal amru laysa kazalika al'amarin ko ba haka bane kamar yadda nace muku wasu kuma su ma suka ce ai babu ma duniya babu ma lahiran mai kuɗi shine dan aljanna talaka shine dan wuta to shehu ma yana ce maka gaba ɗaya ma ma'aunin ma ba duniyan bane yanda ma kafirai suke neman ma'aunin ya zama da duniya ne to duniyar da kai ta dame ka kai ita ce daɗi a wurinka ita ce aljanna ita ce wuta to ma'aunin duk ba daga daga darajojin duniya bane La- laisa kazalika innama huwa bitaqarrubi ila Allah ta'ala ana samun wannan al'amari ne da kusantan Allah wal imani bihi da imani da shi na'am lokaci yayi na'am sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan fitina masu kunna fitinonin nan Allah ya san mana sharrin su Allah mai da makircin su a kansu Allah ya ba mu musulmi zaman lafiya Allah ya kiyaye mu daga dukkan bala'o'i da musibobi cuce-cuce mana- marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ko wanda suke maganan yan uwan suna kwance a asibiti to Allah ya yi musu Allah ya warkar da su da suke fama da damuwoyi iri-iri wanda suka ambata da wanda ba su ambata ba Allah ya yi mana gabaki daya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya nan kyautar Qur'ani Allah ya saka mata na mace ce ta kawo ko? namiji ne Allah ya saka masa da alheri wanda ya kawo kyautar wannan Qur'ani albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta Fatiha salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu karanta ayatul kursi da laqad ja'akum بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا لا لا لا لا لا لا لا قدوس نفسه ولا نور السماوات والأرض ولا نزيش ولا نبي جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما نسوا وليس عليكم إن شاء الله Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya musu gafara Allah ya kai musu ladaikun ayyukan mu na alheri wanda suka assasa ko wanda suka taimaka wajen assasawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta alam na shara dukkan alherin da muke nema Allah ya biya mana bukatun mu na alheri ga baki daya bismillahir rahmanir rahim alam na shara lak sadar wa dana ku da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فاتحة من صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا فأجلنا كما وأتنا يا ذا الجلال والإكرام يا إياك قيوم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين